kowa ta yi watan bubular arziki ita ce take dan rufa idanta take dan kau da kanta haka an hafawati game da wasu yan kurakure da mijinta bai mata an gane ko mijinta ya mata dan kuskure sai ta kau da kai ba za ta ɗin ido ta ce to ka ga irin wannan wulaƙanci ni fa na sha biya ma ayya to wannan ba buri na bace a ita ce take ɗan rufe idan ta haka da zarar ta ga wani kuskure sai ta ɗan kau da kai an gane ko ina kyauta wazan lati da kuma wani ɗan zamiya da zai kwashe shi kan kan abin da ya shafi haƙƙinta ta tabbata wannan abu haƙƙinta ne sai zami ya ƙi ba ta haƙƙin to wannan za ta ɗan kau da kai jama'a kun gane ko ina kyauta wala tusbihu ma yungidu aisha ba za ta yadda ta ji yadda mijinta ba abin da zai makare masa rayuwa abin da zai takura mai rayuwa ba za ta taba bari ce abin da za ta ji yadda mijinta abin da zai takura rayuwar mijinta ba jama'a in dai mumina ce ba ta ji yadda mijinta abin da zai takura mai rayuwa jama'a wa yakhdar khatirahu kuma ya gur'ata mai tunani za a ga wani wani billahi ne za a ga kullum yana ta ramewa kullum yana ta ramewa kuma bai rasa ci ba bai rasa sha ba yana cikin rufin asiri billahi ne zai wani bala'i ne ke damun shi a cikin gida wanda yake zaune tare da ita ne masifar ta cike ramar da shi amma ya ga wani ka tabbata wannan baya da ko kawai bai da komai amma ya ga shi ɗin to magana ne daɗi ake gaya mai an san irin yadda ake zama da shi ne a cikin gida jama'ar musulmi kun gane ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata ku ji tsoron Allah wani sai ka ga yin shi kamar buta kamar wayar buta wallahi gida in zai tafi da daddare wallahi gaban shi faduwa yake sai gan shi wurin wannan mai kosai da doya ya tsugunna to tara ta tashi yana miƙewa sai wurin mai shayi shaɗi yana yi ya tashi sai je bakin wani wurin mai kes tun da shi yana kaiwa sha biyu ba dai zai koma gidan ba zai shi ke bacci saboda ya san in ya je ita idan ta biyu wallahi ya kaɗi ya ga bala'i ina kyauta ko da haka dominan arziki ba ta yin abin da za ta gurɓata tunanin mijin ta yi wani mai tunani kawai mutum na fulla shi ka je ya ɗauki kaji mutum kawai da yana sallah a masallaci cikin jama'a sai ya ɓaki wani sallawa ne eh na bi kana kwanci ana sallah sai ce a barko ne matsaloli ne dai kawai na ne sai ce ai kai dai bari kawai ina kyauta billahi lazi ko liman ne idan ya rashin sa'ar mace ko wallahi yana sallah Allah su kika za ku je baki Allah su kika za ka je baki wa alaikum salam na'am Mm. sai miki Allah kyauta. Wanda suka yanke sun kyauta. Wanda suka shiga da bai sallar wallahi sai ya gaji zai dena ta a tsohon ta daga gida ne kalin ku Allah kyauta mata ku taimaka wa maza Allah mutum atum ita mace mumina mai yin da'a ce idza amaraha mai da'a ce ga mijinta in ya umarce ta fi gairi ma'asiyatin lahi amma cikin abin da bai shafi saba ma Allah ba in dai abu bai shafi saban Allah ba to in fa yace da ta yi zata yi jama'a musulmi kun gani Allah ya kyauta ku kalli dai na asma'u yar Aisha ita za ta daura waje ta zagaya bayan unguwarsu ta yanko ciyawar da dokin mijinta zai ci ta zo ta share inda dokin mijin ya kwana ta ɗebo ruwa ta aje ta zuba mai sabuwar ciyawa mijin na zaune in doki ya ci ya ƙoshi sai ta ɗauko sardi ta zo ta ɗaura ta sa mai linzami dokin sannan ta koma ta ce ranka ya daɗe yalla bai an gama shirya motar tashi mu je yana tasowa ita za ta cire kafar dokin a abin da aka ɗaure shi da shi sannan ta riƙe linzamin ta ga tana zuwa gauri ta ce Allah ya tsaye Allah ya saka maka da alkhairi yanda za ka mu lafiya Allah ya saka dawo gida ka sami mu lafiya kai mai gida ba abin da za mu ce maka sai da yabawa wannan irin tsayaniya da ake saboda mu Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ka da aljanna kalmomi na daɗaɗawa sai in zai fita saboda addu'o'in da take sai ya dan ƙara tsayawa sai ta ƙara shi wasu sababbi mai gida in har ka je baka samu ba karka damu so nawa kana kawowa in har ka je baka samu ba karka damu so nawa kana kawowa ka kwantar da hankalinka ba wani abu wallahi mai gida domin nan nan cin da gida garin shi na faduwa ina kyauta to kun ne ku mata ku taimaka al-mu'minatu sadiqa mu'minar gaskiya هي تلك التي تسكت عندما يتكلم بعلها وتتي wadda take dan baki ta shu a sallar mijin take yin magana in dai mace mumina ce mijinta na magana za ka ga ta yi shiru saboda ladabi amma yana faɗi kina faɗi to in kika ji ana mumine su taso ba fa hijabi bane abu ba niqabi bane ba kufa zalu bane ko a cikin kwai kika to ba da ke ake bana da muminar gaskiya ake in dai miji na faɗi kina faɗi ƙarya ne ke ba mumina bace kina yaudarar kanki kina zaton wai ke mumina ce to ga yanda mumina take هي التي تسكت عندما يتكلم بعضها ita ce wadda ke jan baki ke shiru a sanda mijinta yake magana istirama ba don komai ba sai dan saboda darjantawa wa takadiran lahu da kuma girmamawa da kimantawa ga shi mijin jama'ar musulmi kun gane wala tunazihu alqawl ba ta da in ja da miji a wurin magana ba zai yi ba yana faɗi tana faɗi ba mu na ce wannan ba ba ta ja'in jayirin magana da miji wala ta da bakhalu fi ma la ya'niha kuma ba ta shiga cikin abin da ba ruwanta dan kar ta ja mijin ya fushi duk abin da ba ruwanta to ba za ta shiga ba saboda ta san in ta shiga mijin ce dawo ba zai ji daɗi ba me yasa ki ciki me ruwan ki amma sai ka da gida sai ka rike dan sanda a kofar gida ana sai ta fito wace sai a ce ma takka ce ga abin da ta yi sanda ta shiga za ta fito da ita ya aka yi ana rigima ne da wani da wani kawai ta je ta rada ma wani makami tabin wai in nefa ne suka zo za su yanke wuta ta makota wata fito tana cewa kar ku bar su dan ɗaya ba ana bar wutar ne da su ɗaya fa da ta zo ta riƙe tsani yana kai tana sako yaki kawai da ta saki ɓarin wallahi mijinta ya da kawai sai jan ce mata shi na police station ya faɗi shi kuma da ya san ka a masa sai ce ba ruwan shi shi ba zai je ba ba ruwan shi shi ne aka ta bada baki ai bai kamata ba ai bai kamata ba dai ka yi hakuri ka bi to yanzu in kai rashin sa'ar auren mace mai irin shiga na rigingimu ko za ka yi mamaki ba za a yi sati ba duk satin duniya sai ka je police station Allah kyauta kai ne Allah ya tsare ka game da mace shi kenan amma asalin su duk da ya fice fa Allah mata asalin su duk da ya fice sai in Allah ya biya maka ita to sai ka gode mai ba wayan ka bane da ma kun gani ba wayan ka bane wallahi ya mace sai dai Allah da ma kun gani kun wa tabta'id an kulli ma yasiduhu kuma tana yin nisa tana nesa nisa daga dukkan abin da zai sa mijinta ya fushi ya fusatar da mijinta wa yabdihu kuma ya sa ya sa mijinta ya gaba da ita mumina kenan wata kundu ma'ahu kuma kakan tashi ta taka wa miji inda kurujihi min almanzil in zai fita gida zuwa wurin sana'a in zai fita gida zuwa wurin aiki ko gona to za ta taso ko me take in mijin zai fita za ta taso ta tattaka mai zuwa bazauri ko kofar gida tana addu'a Allah ya tsare Allah ya kiyaye ga dole na asma'u take yi ku duba fa yace ta ce wata umula ko mu'mina ita ce ke tashi tana takawa miji tana tsare ka miji a ko haka ne a wata umula ko takan tashi ta ji alamun tahowar miji takan tashi ta je ta tarbo miji inda da kolihil manzil sanda zai shigo gida tana jin mijinta ya yi fakin da mota a waje sai ce maza ta tashi ta je ya zo da wasu yan jaka ne ya zo da wasu yan kaji ne wasu yan kan ice ne ya riko a a kekensa ce sai ta kama ta riki sai ta gunduro a da gida ta ne wannan tana yin haka ne istiraman saboda darjantawa wa ikraman saboda karramawa ga miji ka bi mumina yadda take an gane Allahu akbar sai ya ce tastaqbiluhu kuma in ta tinkari miji tana fuskantar shi ne bibas matin da murmushi wa takadirin da kimantawa da girmamawa da mutuntawa za ta kalle shi tana murmushi ne gida an dawo eh to sannu da zuwa ana maka fara'a an kama ne banzani ana share gumi ana kakkaɗe maka kura ka amma ko da ka ne in ka samu irin wannan matar ko ko amma fa za ki ji daga wurin ɗan uwanki mata za a ce wanta ta cika iya yi to iya yin ta rabu da su akan iya yin ne wannan da shi ne ake samun shiga a wurin ɗa namiji da wannan iya yin kuma shi ne shari'a take so a yi an gani ina kyauta saboda mata suna da wani yar ɗan hauka hauka haka kun gani wai yanzu idan mace mijinta ya dawo za ta je ta tarbo shi ta riko kan ice ko ta riko yan kayan da ya taho da su ta ce duk iya yi to iya yin an gane ku idan zai tafi ko ne take wanki take na yara ko tana wanki kaza ne da zarar ta ji zai fita sai ta yi haka ta kaba hannu sai ta zumbula hijabi sai ta ce mu je mai gida eh ana tattauna to Allah ya tsaye Allah ya dawo mana da kai lafiya Allah bai saka maka da alkhairi sai ta kai shi waje ta raka shi sai ta juyo to duk ɗan uwan ki mata da ke gidan musamman gidan haya za su ce oh za su ta yawo suna maɗi da ki sha'an kuna son ku ga iyayi ku zo gidanmu in mijinta zai fita har da to mata za a yi gida da zarar mun ce to kula da mu iya yi dan Allah to ke kuma saboda gudun surutun su ba baki ba ko kuma kina yi sai ki daina to kuma wannan aikin da shine ake samun shiga wurin ubangijin miji ba miji ba kawai ubangijin miji ma da wannan abin ne ake samun shiga a wurin shi in dai iya yi ne to da shi ne ake samun shiga irin wannan iya tsaurin Allah Allah kyauta wa tuhadithu bi latafatin tana magana da mijinta da tausasawa wa husni ta'birin da kuma kyan kalmomi tana auna kalmomin da za ta gaya wa miji mafi kyawo take bari mijinta na ji daga bakinta amma ka biyo tana magana yadda ka san ganga ta fashi kuma da mijinta take magana ko irin jirgin kasa din na tunkaru katatau katatau haka za ka ji tana magana da miji jama'a kun gane ku Allah kyauta to wannan dai ba daidai bane mumina ba ta haka tudkhilu alaihi surur ba ta da aiki mumina sai kokarin cusa abin da zai zama na farin ciki ne ga miji duk abin da zai faranta ran miji to kokarin ta dai ke kokari ta yi abin an gane ku tana yin sana'ar dinki ko sana'ar saka ta san mijinta mai son kifi ne da an siyar da sakar da aka yi yau riba sai a ɗibi wani bangare sai a siyo kifaye kamar guda biyu ko uku ba za a yanka su ba sai a farfesun su a haka a zubo su a irin tangaran nan ko cibar kallo yana zuwa idan ya hango wannan kawai da ya buɗe sai ga sun yi ido tara ko takwas me sai ce a abin ne ta ce mai abin ne kai ba ka sani ba dai kifa ya bata ce su ne ce kai amma Allah ya miki albarka amma ko Allah ya miki albarka ai kaza ai kaza duk ya faɗi kalmomi waɗanda ke nuna na jin daɗi da godiya da yaba a gare ki wannan ne idan wani ya zaga ya ce mai to tunda Allah ma arziki ka ƙara aure to wurin ka gaba da shi sai a kiyama ba su rabuwa sai a kiyama to amma an ce mijinki ya ƙara aure sai ce ka amma ku an bani shawara wallahi gaskiya ne ni ina ganin wani abin zan samu sassauci a kai kuma ƙarya ne matsalar ki ce ba wani sassauci matsalolin ki ne suka yawa ki gyara kuma ki gani Allah kyauta saboda haka tana shigar da farin ciki ga mijinta da tsayi akhlaqiha ta dalilin nuna masa dada dan ɗabi'unta da husnul baniha da kuma kyan tunaninta wa tsayi ra'ihatiha da kuma daɗin ƙanshin jikinta ba za ta taɓa yadda a ce bakinta na wari ba ko hammatar tana ɗoyi an gane mumina ba za ta yadda da wannan ba sam jama'a kun gane wannan a kullum ba ta yadda sai dai mijinta ya ji ƙanshi daga jikinta kuma irin ƙanshin da yake so ne kwantar da hankali da zuciya ya kenan wannan yasa za ka ga ta lazanci yanke kumburanta ba ta barinsu da datti tana yawan aske gashin hammatarta tana yawan aske gashin mararta ba ta sake ta bar waɗannan sannan koyaushe tana ƙoƙarin goge baki da makilin da buroshi kuma ta aikin ta kenan in za ta yi alwala ko da ta gama cin abinci ga asuraki sai ta goge baki ita ce wanda in mijinta zai kis da ita yana iya lafa harshen ta ko shamiyanta baya jin karni ko wari amma mijin ke kawo kanshi kusa da fuskar ke kawo da kai kina magana in na ji diya kosa ki gan magana ba ta bayan Allah yanzu wata ba za ta taɓa goge bakinta da buroshi ba ba ta goge baki da baki in ta tashi ba abin da ya dame ta sai ta bar bakinta haka kanta ya tsami dan kwalin kanta duk yanda ta dan daga haka kawai sai miji ya kauna kai dan kwalin ba kan ba wallahi mata sai kun gyara mafi yawan ku haka kuke ba ku gani da yawa mazaji da rana tsaka sai ga namiji kawai ya zo masallaci ya kwanta to ya aka yi ta kulla ɗakin ta tafi makaranta ne ko ya aka yi a tana nan a gidan ba ta iya gyara gado ba ne sannan ba ta ɗan sa turare na ƙanshi a ɗaki kuma sanda ta kwanta dama ba ta goge baki duk yawon bacci ne kan fula to ran da ya je da rana zai kwanta wannan yawon baccin tun na dare yana kwanta da ya kai kanshi fulu sai ya je ya ɓalli wani sanyi da ya shin shina sai ya ji ɗoyi na warin bakin miyan bakin sanyi ta ga an samu matsala wannan za a iya ƙara koma gida gobe wace rana ɗaya ne sai ka ɗoye masallaci kawai ku daina zuwa masallaci kuna kwanta kuma ba ku rinka amma kuma ta gyarawa za ku in dai kuna son su rinka zuwa baccin rana gida biyu don haka za a ga masallatai tsakanin azhar da la'asar sai ka kawai an zo an tara an kwakwanta kowa ya tafi ɗakin matarsa Allah ya kyauta wanda Allah ya jarabi shi da irin wannan sai dai haƙuri tanzuwar fi kasamati waje ita munina kullum da mijinta ya taho tana kallon ɓangarorin jikin fuskar shi kowane ɓangare na fuskar shi za ta kalla haka da ya to za ta yi maza ta sa mai ido wa tarifu hajatahu yana tuwa da ta kalli fuskar shi to sai ta fahimci da bukatar da ya zo gidan an gane tana kallon fuskar mijinta ya gane ta gane ya taho so yake wanka to ba jira za ta yi ce an sa ruwa a'a dama ta auno ai a fuskar shi wanka yake so yi a'a tana hango shi ta san abinci yake son ci a da ta hango fuskar shi ta fahimci so yake kwanta da ita to ba sai yi magana ba in dai tana da hankali ba ruwanta ita fattusri ilaiha to da ta gane bukatar da ya zo da ita sai ta gaggawa zuwa ga biyan wannan bukatar da ya zo da ita din min gairi ibtsa'in ba tare da watan nauyin jiki ba wala takdirin ba kuma tare da ɓata lokaci ba al-mu'minatu sadiqa mu'minar gaskiya an gane ko هي التي تتزين ita ce wanda zaka ga tana tun uban ado wata tajammal tana tun uban gayu wata tabayyab tana fesa turare na fitar hankali da zaujaha wannan duk dan mijinta take yi za ta ci uban ado za ta ci uban gayu za ta samo turare na fitar hankali ta feshe bikinta danwa dan miji kin ji ke mumina a wannan karatu ya kamata duk wanda za ta aure ya zama gozorin daki ya kaɗan ce ga wani tafi da shi dakin miji in kina so ki zauna lafiya abin da ke mace da Allah yanzu duk wanda karatu wasu na iya ta duk iya yi eh da Allah to dama ce ba mumina ba ce mu ba da ke muke ba mu wannan karatun na mumina ne kuma da a ce namiji ne ya rubuta littafin sai ku ce to mu ba mu fasarawa muke mace mace ce ɗan ku ta rubuta to fatu dawo ala zina fi hadarati ita mumina tana dawwama akan ado in dai mijinta na nan ba yanda za a yi mijinta na nan kaga bace ado ba in ka ganta ya matsa mijinta dai bai nan tunda bai nan tuwa za ta yi wa adam amma yau ka diba ka ga don Allah in ka ga mace da safe ta ɗauko dutsen goge ƙauje tana ta kakar ana ta goga a ƙasa ko jikin bulu ana ta yi to na rantsi da Allah za a unguwa ne amma ba za a gyara kafa saboda miji ba in ka ga an ɗauko an buɗe akwati ana ta dube dube a duk wannan a ɗan ɗaga a kalla a ce kai aji ɗauko wannan a duba kai aji ana lalubo wacce ce yau za ta yi daidai wallahi unguwa za a yi shi ne yara kanana da sun ga an jawo akwati sai ya zo ya tsaya a bakin wurin to ba nuri wani sai cewa ni dai da ni za a yaro ya gane ba za a yi gawo baban shegari ba in an yi gawo fita ake daga gidan dole anguwa za a ko da yake an fara samun canji yaran nan da kuke ganin masu ustazancin nan da nisabi da hijabi su ba ruwansu wallahi tallahi an karantar da su addini sun fahimta kullum in ka je gida sai ga kamar tafiya za ta yi kullum ka je gida za a ganta fas duk wanka sai ta canza ka kuma sai ta sai su tunani kana shigowa sai ka ji hankalinka a kwance a ɗakin ba wani hamami ba wani karni ba wani ɗoyi ba wani wari a ɗakin sai ƙarshi hankalinka ya kwanta an gane ko wata turkuha kuma tana watsi da yin ado ba ruwanta da yin wani ado fi gaba ce in mijin bai nan to za ta yi sai ta zauna a yamutsa kawai shi yasa manzon Allah ya ce idan mutum ya tafiya kar ya fado gida da daddare sai in ya aiko dan wacce kanta ke ya mutsa ba ta kitso ba ya aiko cewa yau zai dawo komin dare to sai ta maza ta gyara kitsan kanta ko ta gyara kanta wanke ta shaci su matan sa baya ta suke annabi ya hana mazajen in dai mutum ya tafiya kai ya faɗo gida da dare sai dama in ya aiko cewa komin dare zan shigo gida jama'a kun gani ya ce don tun da baka nan za ta bakanta a yamutsa ba gyara za ta zauna butu-butu tun da baka nan dama don kai take wannan adan to baka nan saboda haka bata gyara kanta bata gyara jikinta bata wanka bata ado ba duka ka faɗo ka ganta a yamutsa gudun kar ka kyamace ta an gane ko amma in ka sanar kana nan zuwa komin dare to kaga za ta shirya tana lekowa da ka hange ta sai ka ce a wance wace wace ce kuwa sai ta ruwa sai ka ga ayya alhamdulillah ashe ke ce sai ta ce ni ce ai na gane kamar wata abun nan to abu yayi kyau kenan amma mijinki yana lekowa sai ya hange ki gada gada kawai da kai kawai tsaya a bakin kofar ɗaki ran shi ya ɓaci gida ma bai dawo daga tafiyar ba domin wannan ce za a ce mata shi Allah kyauta duk za mu ta gaya muku wannan magana duk dan ku gyara ne mata Allah wa tukrimu ahlahu kuma mumina ita ce ke girmama iyayen mijinta an gane ku tana girmama iyayen jama'a za mu ci gaba malamar ta ce ita mumina in dai muminar arziki ce wa tukrimu ahlahu tana girma na'am wa tukrimu ahlahu wa aqaribahu zaka ga tana girmama iyayen mijinta kuma tana girmama ƴan uwan shi na jini da yawa mata a yau suna ɗaukar iyayen mazajensu kamar abokan faɗan mafi yawan kuma ta kuna da wannan ciwon haukar musamman wadda ta haifi mijin sai ku ɗauke ta kamar abokiyar gaba wai duk abin da zai zo da shi in ya fara zuwa ɗakin mahaifiyarsa kawai kina fushi dan me zai fara zuwa ɗakin mahaifi to dan me ba zai fara zuwa ɗakin mahaifi shi ba ina jin a ko wani hali za a shige canza wadda ta haife shi sai fa yanzu nan kina tsaya sai canza ki ba shi kenan ba maimakon ki taimaka mai wurin kyautata ma uwarsa mahaifiyarsa ya zo da wata yar jaka ga ta nan da yan kayan ciye-ciye yana yawa bangaren da kike ciki a to ina na mama jama'a kun gani yana ajiyewa sai ciki a to a fara fitar da nata gaskiya a fitar idan kika ga ya fitar da wanda ya fitar din ba wani ne wanda ya saka kara kare ko gaskiya ka ga fa mama ba ka ga duk da ita kaɗai ce amma fa ka diba ka ga fa saboda Allah ki karfafe shi akan ya ƙara a ɗiba da farin ciki da walwala a je a nuna mata a je a kai mata jama'a kun gani amma sai ya gama cewa idan miji ya shiga ɗakin ya je ɗakin mahaifi ya shiga abu sai ga tana fushi dan ne zai fara zuwa ɗakin mahaifi shi Allah kyauta wa qaribahu sannan ƴan uwan shi na duniya jama'a da yau da yawa mata a yau suna da wani kuskure kuma ta nan yanzu idan ƙannansu suka zo gidanka za ka ga ba su da zama ki kaza ki kaza ki girka musu kaza ki kyautata musu abu iri kaza ki musu abu iri kaza amma in ɗan uwanka suka zo gidan sai ga ta nuna bagon ta kawai kun gani tun da yan uwanka ne ba yan uwanta bane so inna lillahi ke ba za ki ji tsoron Allah ba da yan uwanki suka zo haka kika nuna abin da ya kawo gina kike ta kai komo akan kyautata musu da shi wa ya kawo shi kuma zaman wa kike don Allah zaman shi sai ciki kyautata ma ɗan uwanshi da suka zo gida shi ne za ta ga da yawa mata a yau ɗan uwan mijinta abokan rikicin ta sai ka ga ba ga maciji tsakanin kullum rikici ya rasa yadda zai kuma ita ta ja yarda Allah wannan dan yadda da miji dan ta ja mijinta da yarda da ita tana kyautata wa mahaifarsa da ƴan uwansa linasma wasiyata ummin libnatiha dan Allah bari mu ji wasiyar da wata uwa ce ma yarta wallaki tubayyinu lana sifatul mu'mina as-sadiqa wasiyar da ke bayyana mana siffar mu'mina watan siffar mace mu'mina as-sadiqa wacce mai gaskiya a imaninta ma zaujiha watan wasiyar da uwar ce ma yarta a zaman yar da mijinta wani na'khudh biha bari mu dan karanta mu ji dan mu samu abin da za mu sama na darasi daga cikin wannan kisa ta ƙulu da abin da uwar ta ce ma ƴar ai bunayya ta ce tata la tadkili an nazafati badaniki kar ki gafala game da tsaftar jikin kar ki gafala kada ki rinka sakaci game da kula da jikin fa inna nazafatahu domin tsaftar jiki to hannu wata hakki yana yana adantar da fuskar an gane ko duk mai tsafta za ga kullum fuskar ta kyau take yana adantar da fuskar ya mace an gane ko tsafta sai ga kullum mijinta yana kallon ta yana jin daɗi an gane ko amma a ce miji ya shigo gida sai ga ta suru a nan na matar shi a uzurin lai sai ga ga 'yan majina nan da ta ɗan nuna ya yi rafa kamar rafa ba ƙasa mata bayan Allah kuma wata sai ganta haka kuma ba abin da ya dame ta Allah kyauta kun da ji ta ce karki gafala watan karki nuna rashin kulawa game da tsaftar jikinki domin tsaftar jiki yana adantar da fuskar wato haddibu fi ki zaujik kuma yana soyantar da ke ga miji yana sa miji ke so in dai kina tsafta ala ta mata kun gane wannan in dai mace na tsafta to tsafta na sa miji ya so mata shi wallahi jama'a amma duk macen da take kazaniya ce to gashi wato ido an kil amra kuma tsafta na nisantar da cututtuka iri-iri daga jikin in mace na yawan tsafta za ka ga ba duk cuta ce take yawan kama ta ba amma kazaniyar mace kullum za a ga irin ta kwantsa to ba ta da lafiya sai ka ce haba kai kullum sai ne muke magana tsaftan nan kullum jiki da ki kwanta ke ba ki gudun mutane su gani jama'a kun gani ba za ta yi wanka ba sai ka matsa sai ka yi da gaske za ta yi wanka in ka fita ka barta da kaya su za ka dawo ka ganta kwana ɗaya gobe su za ta sa jini da ta ce ka ce wai ke dan Allah ba za ki canza kayan nan ba to wannan duk sanda cuta ta zo ba wuya za ta kama ta ko ka san cewa idan mutum ya wanka fer ya shafa turare sauro idan ya zo ma bai fahimtar da shi sai ya wuce amma mace tana tsoyi ta kwanta duk rana ta kare a ta wannan yini warin hammata ga ta nan ba ta wanka ba kanta na tsami billahi lazi la ilaha illa da ta kwanta za a ga sauro yana yawo a kanta shi wannan tsoyin na kanta yake zai ta cizon ta kwana biyu sai a ce zazzabi take ta haɗa ka da aiki kuma dole ka ba da kuɗin magani jama'a kun gane ko saboda haka tsafta na nisan take daga cututtuka Allah na taimakawa in dai da tsafta za ga Allah na nisan ta jiki da daga cututtuka wal ilal da wasu illoli illola na jiki duk wata illa Allah zai tsare jikinki in kina tsafta wa tuqawi jismaki alal amal kuma tsafta na karfafa jikinki akan aiki kuma ko kai namiji ka kula da kyau ka gani idan ka tashi daga bacci za a ganka a lalata ka da lalaci amma kana wanka sai ka za ka iya fasari ba ka bari to tsafta ke nan ba ka mata in ka ganta da ayar ko na ba ta iya abin da ya kamata da ta ba ni ya ce ita kazanta ta kula jiki take daga tashi a aiki Allah ke ka falmar asu tafin kazaniyar mace ita ce alkadir ta muddu hasiba da bi umar rana firjiri ba namijin da ke san mace kazali ku gane haka mata ko namiji kazali ne zai kusan mace mace shi ake kazali ne ko mun kazali kuma dan Allah ke tsira da kazamin mutum da kuma haka mata ta cikin yake Allah kyauta Allah kyauta kuma shi buga ne billahi da jira ila illa za ka ga kafan namiji yanda kusan bawon iski saboda rashin yara ba abin da ya dame amma na rantsi da Allah ba zai so ya kafa mata shaka kuma shi ya ce ya rasa shi tana karkashi da kauri mai kisa yanzu ke dan goji kauri ma ba za ki ba kuma ga na ka saboda haka dai ita ka zaliyar mace maza ji ɗabi'un maza na ke mata watan zo an hal'umur kuma gaskiya idanuwa ba sa son su gana kazabiyar shi ne kamar shi wal asma haka ko da jijiyar mutan yanzu idan matar ta kazabiya ko magana su yi tana wala shi ke fata da ta yi kai ko ya so da kai tana fagi na kai kazabiyar fanga mu da Allah ta shiga ko ku gyara wai za ka bar ki zaujaki in nan za ki fuskanci mijin ba ka biru mu farka ki fuskanci mijin kina mai nuna farin ciki mu tabshira kina mai masa maganganu masu kwantar da hankali da mai rika fa innal mawadda domin ita kauna ta gaskiya jisuru bi ban gaddi wato ruhin jikin wannan kauna ta gaskiya ba ta ta waje shi ne ta fuska da mutum yau mutum ai bune ya ce ta ta ustadini bil qana'a ya zauna da mijinta da yanki jini da kasa duk abin da ya kawo komin ƙarfin da ya kawo kake ta tsaya ma ki ta fi da ya kulle kulle a zo an baki ta baya ki a kira da wani ɗan sana'a da yake bakin ki tsaro hukuma ki rinka haƙuri wurin zama da miji ki rinka haƙuri da kasa wa ashirin da kake sannan ki zaman aure da miji da nuna kyakkyawan saurare wata a cikin saurare ta kan magana da ya faɗa shi mai ta haɗa wata a yi mawaƙa a laifi wa an sannan ki ba da cikakkiyar kulawa game da abin da idan shi zai gani a cikin game da abin da hancin shi zai da shaƙa da gida wallahi kar ki yarda mijin ke ga wani abin kyama kar ki yarda hancin mijin ya shaƙi warin baki warin Allah daga jikin amma su gano na wata ba wani sai ga mace kawai mijinta yana zuwa sai ga yana kallon saboda tohin baki yana kallon fa annabi ha annabi kalola zai amma sai ma haka ba